لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وبعد فمنذ أن بدأ الكلام حول تطبيق الشريعة الإسلامية في بعض الولايات الشمالية من هذه البلاد بدأ بعض الظالمين من الحكام والأمراء والأغنياء والمثقفين بالثقافة الغربية حتى المسلمين منهم بدأوا يعادون هذه المسائل الطيبة ويتربصون بالذين يسعون لتحقيق هذه الأمنية الدوائر ونحن نذكرهم بأيام الله نذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نذكرهم بخطورة ما هم عليه قادمون فليتذكروا جيدا إنهم إنما يحاربون الله ورسوله إنما يحاربون الشريعة الإسلامية إنما يحاربون منهج الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله منذ نوح عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد فكل من كان محاربا لله ورسوله فلا بد أن يكون هو المظلوم لأن الله تعالى كتب الغلبة لأصحاب منهجه فصيلة الحق حملة المبادئ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد فهو جملتكم بيان ما يوم يقول تكيتكم تاريخي na ɗauki ba daɗi da gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin tafarki shirya da tafarkin ɓata tarihin sai ce ku ce tsakanin ƙarya da gaskiya da sa'insa sa'insa tsakanin tsari na gaske wanda Allah ya yi da shi da tsari na jabu wanda Allah bai lamunce da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai amince da shi ba tarihin wannan ɗauki ba daɗin yana da tsohon da daɗi ya samo asali tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya halitta annabi Adam alaihi salamu da hannayensa ya sanya mala'iku suka yi masa sujuda ya shigar da shi cikin aljanna shi da matar ta Hawwa ya halatta musu cin dangin dukkan wani kayan abinci da ke cikin aljanna gwargwadon da suka so ya toke bishiya ɗaya ya ce ban da ita tun daga wannan lokaci ne iblis ya fara dauki ba daɗi da gwagwarmaya tsakanin da annabi adam alaihi salam wajen ganin ya kawar da annabi adam daga kan tsarin da Allah ya ajiye shi akai don haka da da zalunci irin nan bai fice bai da masa wasu wasu shi da matarsa hawa yana yin surutu da roman baka cewa ba abin da ya hana ubangiji ta'ala ya hana cikin wannan dukiya ba abin da ya kawo haka illa dan karka zanto mala'iku ko dan karka zanto cikin masu dawama ma na haku ma rabu kuma an hadhihi tajara illa an takuna malakai da au takuna min al-khalidin ya rantsa mutu da Allah cewa nasiha yake mutu yayi mutu rantsuwa suka ce su zanto gare su cewa ba zai rantsuwa ba su karya ba sakamakon haka suka ci wannan bidiya wanda ta zanto sanadiyar fitar su daga cikin aljanna ta zanto sanadiyar tsaraituwar jikinsu daga tufafin karanci da Allah ya musu cikin gidan aljanna a wannan lokaci duk da iblis ya ci nasarar sanya annabi adam alaihi salam da matarsa hawa sun wannan bidiya da ubangiji ta ala ya haramta musu ya ci nasarar zama sanadiyar fitin daga cikin aljanna amma kuma ya faɗi warwar tunda bai samu nasarar ubangiji ta ala ya rubuta tabewa da halaka tun annabi adam da matarsa hawa ba nan take Allah ya yi ilhama na kalmomi na tuba na komawa zuwa gare shi kala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin suka ce ya ubangiji mun zalunci ga wannan mu matukar baka dukan mu ba matukar ba kai mana rahama ba to lalle fa za mu kasance cikin tababbu annabi adam ya karbi waɗannan kalmomi sakamakon ilhama da wahayin da Allah ya masa ya sanar da matarsa Hawwa suka furta wannan kalmomi ubangiji ta ala ya karbi tuban su ya kai musu kuskuren su illa ya kare da rabe su da zama a cikin gidan duniya fa talaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim wa ata adamu rabbahu fazawa thumma ijtabahu rabbuhu hada karshe dai Allah ya karbi tuban su ya kuma ya kai musu saura da me annabi adam ya sauka a ban kazaji da matarsa Hawwa suka ci gaba da hayayyafar mazaje da mataye masu cimbin yawa dukkan wani dan adam da ka gani a halin yanzu a ban kasa ko wanda aka taɓa yi da ko wanda za a yi nan gaba asalinsa ya fito ne daga gadon bayan annabi adam daga tsakan annabi adam dan shi ne bil adam na farko da Allah ya halitta daga shi ne kuma aka ci gaba da yaɗa halitta a ban kasa wannan shi ne karan farko na gugurda tsakanin ƙarya da gaskiya tun daga wannan lokaci kuma mutane suka ci gaba da rayuwa a kan kasa duk daga tsarin da Allah ya so su rayu a kai har aka samu shekara dubu ba wani wanda yake bautar wani wanda ba Allah ba a kan kasa sai Allah kaɗai ba wani wanda yake bin tsarin da ba shi Allah ya yi wahayin sa sai tsarin da Allah ya wahayin sa kaɗai ba wani wanda yake bin dokoki ko tsare-tsare ko shari'o'i wajen mallakar mutane ko gudanar da tattalin arzikin su ko zamantakewar jama'ar su da wani tsari daban wanda ba na Allah ba shekara ɗaya ɗaya har shekaru dubu farko wanda suka fara zamewa daga wannan tsari suka nemi wani canji da wani tsari daban ba na Allah ba su ne mutanen da Allah ya turo annabi Nuhu a cikin waɗanda suka rinka bauta ma waɗansu salihan bayi su ne Dawud da Suwa da Yahud da Yaqub da Nasra ubangiji ya turo annabi Nuhu alaihi salam cikin su yayi ta gargadin su da yi musu wa'azi dare da rana a bayyane a sirrance ba gajiyawa har tsawon shekaru ɗari tara da shekara dubu ba aka annabi Nuhu alaihi salam yayi yana kokarin jawo su zuwa ga tsarin Allah yana kokarin komar da su tushen asali da Allah ya halitta dan adam akai fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun su kuma suka kangare suka bijire karshe bayan ya ɗaya tsammani irin da ubangiji rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara ubangiji ta'ala ya amsa da'awarsa ya umarce shi da gina jirgin ruwa wanda ya samu daman tsere da shi da wanda suka yi imani da cikin wannan jirgi ya halakar da sauran da ruwan da sama ta rinka zubo da shi kasa ta rinka bulbular da shi wannan ruwa bai yanke ba sai da aka tabbatar dukkan makiya tsarin Allah a banka sa ba wanda ya ragowa a cikin su lokacin da Allah ke da sama kamin ruwanki wa qila ya ardu la ima'aki wa ya sama'u aqli wa qila al-ma'u wa qudiya al-amru wa stawat al-jubi wa qila bu'dan lil qawmi zalimin sai ka ta hadisi ne wanda kika fitar sai sama danke na ki kare kara zuba ko dar so daya ubangiji ta'ala ya ce ai riga an gama zartar da al'amarin halakar da muke tsarin Allah ban kasa jirgin ruwan nan kuma ya tafi kan dutsen jirgin mammanin suka fito suka ci gaba da rayuwa a kan kasa Allah ya ce kuma aka ce bauta lil qawmi zalimin ne santar rahama ya tabbata ga waɗanda suke so ne azzalimai bayan shi da wannan annabi Nuhu annabi Hud ya zo ya yi ta gurgurma a tsakanin da Adawa bayan shi da wasa annabi Salihu ya zo ya yi ta gurgurma a tsakanin Dawa daga nan gurin annabi Lut alaihi salam annabi Musa dan uwansa Harun haka dukkan annabawa suke ta zuwa ɗaya bayan ɗaya lokacin da dukkan annabi ya zo mutanen su sai su gujjire masa su kangare masa cewa tsarin da ka zo da shi ba mu da sha'awa kyale mu tsara duniyar mu da kanmu annabi shi haji ya samu mutanen su suna magudi wajen cinikayya wajen kasuwanci wajen au doriya akan shirka da suke yi yace ya kamar ibudullah ma lakum min ilahin ghayr wala tukutu bil qiyam wal mizan inni arakum bi khairin وإني أخاف عليكم عذاب يوم مقيم ويا قوم أزم قيام الميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بهديد كدين ذلك كدين القسط كدين فاتح كدين زنبا كدين سنية دوجر جماعة سن هكي كرناكي karfe suka ce ba ruwanka ka je ka yi ibadarka mu mai tamu tsarin ka da kai ya tafi ka je ka yi mu kuma ga tsarin da muka yi amanta da ke a kai shiga mu ya karkace su yi tsarin da su kafin ku ba an yi mutanen annabi da Allah ya tafiye da su an yi adawa Allah ya tafiye da su an yi samudawa Allah ya tafiye da su يا قوم لا يجرمنكم لكم سكاتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود kar irin abin da ya samu mutanen adawa samudawa mutanen annabi nono mutanen annabi lutu ko ma yazo ya same ku mutanen annabi lutu dab da ku cike zamanin ku da ibrisa da nasu ku sauraki Allah ku koma gare shi amma sam sam suka ki ji karfe akan sun da zira zalama sai hadu ba ba hu biya yin jaddi ka annam ya ganau fiha ala bu'dan li madyana kama ba'ida samud ka annam ya ganau fiha ala bu'dan li madyana kama ba'ida samud akhadhahum adab yawm al-dhulla innahu kana adab yawm al-azim إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم haka duk suka yi ta zuwa ɗaya bayan ɗaya ko waɗanne aka kiraye su zuwa ga tsarin Allah su kangare su gudure annaba ko ba ta gajiyawa har ya zuwa lokacin da Allah zai tabbatar da karshen al'amari na nazara gare su ya kunyatar da makiya tsarin su makiya shari'ar da suka zo su tozanta su wulakanta a barkata a hallakar da su a kan idan su su kafirai lokacin da suka yi tuya sun manta da albarka amma su lokacin da duk aka ce a koma tsarin Allah suna da karfin da zai iya dakatar da tsarin Allah sun manta da cewa tsarin Allah Allah da kansa ne ke daukar nauyin kare tsarin da ba na Allah bane yake bukatar masu shi su yi mulki ne da za su kare su yi makamai masu nizami su yi samfurin fita su yi wajen da mutane su wahalce su su ɗora musu baki su nauyaya musu matsaloli don a fiye samun wannan tsari amma tsarin Allah shi ne yake kare da kanshi wani dan adam bai isa ya kawo tsarin Allah farmaki ba Allah ya kyale dan ya ce kataba Allah la azlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun qadir kataba Allah Allah ya wada kawo kansa yace da azlibanna wallahi tabbas sai na yi galaba ana wa rusuli ni da manzalina إن الله لقوي عزيز للا الله ما يتكلم بالتسواني للا الله عزيز صاحب الغلبة ba abin da zai gagare ta a sama ko a ƙasa ko da ana ji ko an so yanzu ya gida adawa wanda suke samu karfi yau ina samu dawa wanda suke da yawan dangi yau ina fir'auna mai ji da karfin mulki yau ina dan karuna mai ji da dukiya gaba ɗaya ubangiji ya tafiyar da su labarin su ya zanto abin karantawa da tattaunawa kawai ba ta ƙauye musu abin kasa ba حتى التي ثم أرسلنا رسولنا كثرة كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أعادين وبودا لقوم لا يؤمنون من zanni suke ci zuwa ɗaya bayan ɗaya lokacin da duk manzo ya zo wa mutanensa sai su kafirce su kan gari Allah ya muku muka rinka bin su ɗaya bayan ɗaya wajen halakarwa wajen dambarawa wajen zugurgudawa wajen kaskantarwa kaga Allahu ahadi muka mai da su labarin abin tattaunawa saboda liqaumin la yu'minun ne tantan jin kai ya tabbata da mutanen da ba su imani ba wannan tarihi fada da gaskiya kake mai tun ada idan ka dawo zamanin mu na yau kamar a tarko haka zai samu daular musulunci da ake kira daular usmaniya a turkiya kai shekara ɗari biyar ko sama ɗari biyar da kafuwa tana zartar da hukuncin Allah a ban kasa yayi kokarin sai da yayi tsarin Allah suna da karfin da zai iya dakatar da tsarin Allah sun manta da cewa tsarin Allah Allah da kansa ne ke daukar nauyin kare tsarin da ba na Allah bane yake bukatar masu shi su yi mulki ne da za su kare su yi makamai masu nizami su yi samfurin suka su yi wajen da mutane su wahalce su su ɗora musu baki su nauyaya musu matsaloli don a fiye sa musu bin wannan tsarin amma tsarin Allah shi ne yake kare shi da kansu wani ɗan adam bai isa ya kawo tsarin Allah farmaki ba Allah ya kyale shi dan ya ce kataba Allah la azlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz kataba Allah Allah ya wajabta wa kansa yace la azlibanna wallahi tabbas sai na yi galaba ana wa rusuli ni da manzannina inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah bai karfin kusurwa ne lalle Allah aziz ne sahibul galaba ne ba abin da zai gagare shi a sama ko a ƙasa ko da ana ci ko an so yanzu ina adawa wanda suke samu karfi yau ina samudawa wanda suke da yawan dangi yau ina fir'auna mai ji da karfin mulki yau ina dan karuna mai ji da dukiya gaba ɗaya ubangiji ya tafiyar da su labarin su ya zanto abin karantawa da tattaunawa kawai ba taɓa yin musu abin kasa ba haka Allah ke sun ba kalmar rukuna na tattara kullama ja'a ummatar rasuluha kazzabu فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أعادين وبودا لقوم لا يؤمنون manzanni suke zuwa ɗaya ba ɗaya lokacin da duk manzo ya zo wa mutanensa sai su kafirce su kangare Allah ya mu ko muka rinka bin su ɗaya bayan ɗaya wajen halakarwa wajen dammarawa wajen rugurguzawa wajen kaskantarwa kaga Allahu ahadi muka mai da su labari abin tattaunawa saboda liqaumin la yu'minun ne zanta jin kai ya tabbata ga mutanen da ba su imani ba wannan tarihin faɗa da gaskiya kake nan tun a da idan ka dawo zamanin mu na yau kamal atarku haka zai samu daular musulunci da ake kira daula usmaniya a turkiya ta yi shekara ɗari biyar ko sama ɗari biyar da kafuwa tana zartar da hukuncin allah a ban ƙasa ya yi ƙoƙarin sai da ya rusa ta don neman goyon bayan turawan yammacin duniya don su yi masa albarka don su sa masa albarka don su yarda da shi don su amince da shi tun daga lokacin da ya rushe daular musulunci don ya samu karbuwa a wajen turawa har ya zuwa karshen shekarar 1999 da ta wuce kasar taki take gwagwarmayar kawai a yadda da cewa tana cikin kasashen tarayyar turai ba a yadda da ita ba ya rufe musuluncin bai ci nasara ba ya gadar musu da gaskanci da wahala na tun a kan gajinan yana ta jin Allah na jarraba ya jarrabe su da wahala ya jarrabe su da kurdawa ya jarrabe su da girgizan kasa a ce mutum dubu talatin sun mutu lokaci guda dukkanin su fa musulmi ne laifinsu ba ma son shari'a ba ma son tsarin Allah sai dai mu bi tsarin demokarasi sai demokuraɗiyya don neman goyon bayan turawan yamma don neman goyon bayan amurka don neman goyon bayan arna wanda za su yi kashi su fitsari ba sa sarki waɗanda suke kazamai datti da Allah ta yayi hallazina amanu inna man mushrikuna najasun najasa suka nemi goyon bayan su suka nemi lamun ce wasu suka rabu da Allah sai ubangiji ya kyale su da su su ma ban muku girgizar kasa ga sunan gudan ba su jin daɗin ta ba Jamal Abdullahi ya zo lokacin da aka sami jama'atul ikhwan sun taso suna kokarin tabbatar da shari'ar Allah ban kasa ya rinka ya kasu ya yanka wancan malami ya kashe wannan malami ya daure wannan malami ayi azaba ga wancan malami a kama matar wannan malami a ci mutuncin matar wannan malami akwai matar da aka kama ta yan sanda suka rinka kashe ta ba wutar ta ba a farjinta don wulakanci da su gudu kowa ya riga ya san karshen makomar ya ci zaman to shi da babban kumandan da ya sa azabtar da mutane mustafa basmiyuni yayi mota ta nike shi an kasa samun tsoka ɗaya daga cikinsu da ya tashi mutuwa wanda shi zai kawo mutum ya sa a kurkuku ya ce allan da kai da shi ya sauko ya fitar da kai shi bayan musulmi ne saboda goyon neman goyon bayan turawa saboda neman goyon bayan arda yau ina mustafa kamal atarku yau ina jamal abdul nasir yau ina muhammad al-basmuni wanda ya wannan ta'addanci mu da ta nike shi aka kasa samu so kaɗai a jikin su abin nan yau ina sai da bari nan ya zo ya kure hijira ya mutu a abuja bayan ya yanka malamai ya ci mutuncin mutane duk ina karshen su duk da ba mutu ya shari'a a mutunci ba ne ba mutu ya tsarin allah ba ne ba da ta ala ya gammara su ɗabi'ar tsarin ubangiji maɗaukakin sarki lokacin da ya taso zai kai gacci in wani ce zai dakatar da shi to lokacin tsarin zai ƙara ƙarfi kuma sai ya kai gacci wallahi wani ɗan adam bai isa bai tsayar da dokar Allah da gudana ba lokacin da Allah ya ne kawai bai ƙarasa ba in ya zo ko ana so ko ba a so ko a mutu ko a rai sai shari'a ta tabbata ban wallahi idan lokacin ne mulki daya da za ka mutu kenan kuma idan ka yin shari'a kai ka bata kanka lokaci za ka mutu ka zama banzan bazara banza a idan mu mutu ke nuna kusan Allah banza a wurin mala'iku da ke sama banza a wurin Allah ta'ala ba kowan kowa ba haka mutum zai wulakanta duk yadda mutane suka yi mutu yake shari'a wallahi da kan kafirai sun yi yuriduna bi yutiku nur Allah bi afwahihim ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون so suke su fice hasken Allah da harshen su yau an sai waɗansu malamai a Kano wani an ba su darakta wani an ba su misali kaza wani an ba su mubarak shawara kaza wani an yi kaza wai kawai dan su faɗa da shari'a musulunci aka buɗe musu fili a gidan fili din Kano ake wani makirci ai shari'a sai ka fara kai da makwabcinka sai ka fara kai da matarka ai sai ka fara da kaza ai shari'a sai an yi shekara biyu nan gaba sai an yi shekara kaza sai an yi shekara kaza waɗansu munafikai algungumai wai da su ne don wata riba ta duniya ta kankanwa wai da su ne don wata riba ta duniya ta kankanwa ai ya rantsar da kai darakta yau ka mutu gobe saura da ne duk kasan nan gaba ɗaya ta samu goyon bayan abata malamai suka ce ya zarce sojoji suka ce ya zarce yan sanda yan immigration yan kasta arna musulmi duk an yi ijma'i ya zarce inna rabbaka la bil mirsad yace ba zai zarce ba yace ba zai zarce ba kai waye ijma'i ko a kana bin ijma'i a kanka ba ga wanda Najeriya sai ijma'i bai zarce ba sai sai da Abu Gurgu ba ijma'i ba za ta zarce ka isa saboda haka malamai su tsoron Allah su ji tsoron Allah wai ana raba kuɗi ga malamai wai su yana magana akan shari'a ko kuma a karkato da hankalin wawaye to ai shari'a nan sai ka fara kai da matarka sai ka fara ma'auna sai ka fara dambalan sai mai kale ya fara wani tsakiyan kawai da cin Allah yuriduna yudhibu nur Allah bi afwahihim wa ya'budu Allah illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun suna son su buke hasken Allah da harshen su Allah kuma ya ki sai ya cika hasken sa ko da kafare sun ci ko sun so ba yake suka iya da ana ganin zamfari da ita kadai jiya jiya nan ne da ta yake zarkaba shari'a musulmi kaura ne da Kano ta yin hanzari ta zama ta biyu yanzu in ta yi wasa sai ta zo ta uku ko ta hudu ko ta kashi wata cuta kuma duk waɗannan yan Kano din da suke ce shari'a musulunci suna kano fa aka zo aka rinka wawo ta dukiyar kano ina annan in ya wurin da ya zo nan kano ya sace dukiyar kano gaba daya hatta labule hatta hanki hatta ya yi za a zo a kan tebur gidan gwamnati gwamnati da ya kayan yan kano ne kwamitono ne yan kano ne daraktocin wa ya tsare ke ce wannan dukiyar mutanen kano ce ba za ka fita da ita ba ba sai ne tsare uwarka ta mutu har ya ce in ya mutu da har ne uwarka ta mutu da sarakunan kano da yan bokon kano da attajiran kano suka haɗa masa mankudan kuɗi aka da aka yi bikin birnin ta arniya ina kishin kano ina kishin musulunci din duk suna ina aka yi wannan wato ya zo ya wawo sai dukiyar kano yan kano suka ba shi jirgi ya tafi ya je ya mutu bayan ya kuturi mu ne bayan ya wulakantar da mu ne bayan ya ci mutuncin masu da'awar musulunci إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عذاب في الله يتاندي عذاب جهنم bayan an mutu azabul harik ta gobara dawa ga dukkan wanda ya mutu mace maza ko mata azabul gobara ta kuma mutu ba an gani ko ba gani ba ubangiji ya yi gaskiya ko bai ba to waye kuma yau zai tsaya a gaban shari'a musulunci ce da suke mata gaba waye ba ta wa kai lokaci mutunci mu ba za mu faɗa ba mun fito ne iyayen mu iyayen muna wasiya ga ɗanmu mai shekara bakwai irin yadda muke ga mai shekara biyu da aka fara yi masa fata ta cewa sai shari'a haka muke wasiya ga ƴaƴan kai kuma je kai wasiya ga ƴaƴanka da dukkan wani wanda kake akwai wani majalisa na jihar Bauchi kun ji shi kwanan nan ko da ya fito ya tuba wannan ba zai magana a kansa lokacin ina bacci mun yi abin da za mu faɗa amma ya fito ya tuba gidan rediyon jihar gidan rediyon tarayya na jihar na Kaduna aka da BBC da Boston America to sai na biyu wannan majalisa aka kawo maganar shari'a za ta tauna sai ta a shi gaskiya ba za ta tauna maganar shari'a da shi ba dai idan za a gina musulunci za a hana karori zuwa shi kuma karorin su suka zame su wai musulmi ne wannan sai ga yau yau din nan shi wannan dan majalisar da ya wannan arnancin yau ga shi majalisar jihar Bauchi dukkan wanda ya saurari gidan rajin Kaduna an dakatar da shi daga komai na majalisa shi ne aka kama ya yi kwatanci Allah ya tuni shi tun daga duniya tun daga duniya dan ku dauki Isra'ila kuma kiyar shari'a tun daga duniya Allah ya tuni shi mulki sun ne dan an baka gwamnati ta ko an baka commissioner ko an baka director ko shugaban kasa a Najeriya banzaye shugaban kasa nawa ne muke dukkan nan banzaye ne muke suna nan aure ba su da aiki sai a gaice su kakan suna a gaice su daurin aure a rinka hado da sunan su da tsohon shugaban kasa wani wajen daurin aure ba ya da wani aiki ya wuce bai wa mutunci komai ba bai wa arewa komai ba yana wulakantacce a yau kullum idan mutum ya sami gidan rediyo sai an zargi da fidan arewa da wa ake ba da wannan tsofaffin shugabannin ba banda yau suna da rai ana an mutuntar da wani masa albarka su ne suke suna da rai shari'ar musulunci ta riga ta taho babu abin da zai dakatar da ita wallahi insha Allah ta riga ta taho kuma muna nan dukkan wani wanda muka san mai goyon bayan shari'a ne mun san shi a kusa ko a nesa wallahi cikin gida za mu zaki mu masa addu'a fara da bakitan zamfara fara da kamar da ga yobe nan kusa kusa kwanan nan dan daga san nake kwanan nan ana dab da ke shari'a duk tsare tsare sun riga sun kammala bi idan Allah ta'ala nan da wani lokaci za ku ga kuma sauran jihohi da a ga waɗansu 'yan majalisa masu kishi na tarayya sanin sun ce ba ai abu ba wai anan za a tsaya ba a tuhudi idan aka fara yadda wato kotun harnanci take tun daga lokacin gwamnan zuwa ga sun har zuwa ga kotun kafin har zuwa ga supreme court ana harnanci to abin da muke so a constitution kuma a sa shari'a mutunci tun daga nan har supreme court duk inda aka ɗaukaka kara in ma ka fita daga zamfara aka je abuja supreme court da ya mutunci za a yi ma ita mutunci ne in kai arna ne kuma ka tuhudi kuma wani abun mamaki ne daidai lokacin da musulunci ke yaduwa har nan da suke gaba da musulunci karshe da ake amurka ba mai kashe kuɗi don yaƙar musulunci irin amurka dukkan wanda ya saurari irin musulunci a amurka makon da ya wuce ya ji labarin cewa hatta tantabar majalisar tsaro ta amurka inda duk wani makirci ana ake kullafi yanzu haka kuma kullafin juma'a amurka abin da ya tilasta Bill Clinton dole kowace sallah kowane azumi sai ya fito ya musulmi barka da fara azumi sai ya fito ya musu barka da shirwa dole saboda cikin sojojin su kullum adadin musulmi karuwa yake to daidai lokacin da wanda suka fi kawayewa ne kai na ka gida ne ko a kana baka iya ba su san ka duka suke yi sun rike Allah wai kai sai su kana wani armen wani ma suka dace da su fice ne ya zo abin da wani ma kin sa ƙarya ne amma ta zo mutum ya zo ne ina da barka da musulmi ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka masu sarki da dubbofinka na kamala ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu sarki da dubbofinka na kamala ya Allah dan alqur'ani zancen ka mafi sarki da ka saukar a bankata ya ubangiji dan girman zatinka ya Allah ka karkafi ka karkafi masu sari masu son gari a mutum ya Allah ka albarkaci zuriyar ya Allah ka kare su daga sharrin makiya ya Allah ka kare mu da su gaba ɗaya daga sharrin shaitan ya ubangiji wanda ba sa son shari'a Allah masu mata nuku-nuku masu mata nuku-nuku da ciki-ciki da makirci ya ubangiji ba su tsoro ya Allah ka rajina su ya Allah kulle musu ya Allah in sun hau jirgi kan ta ku ya Allah tambara ya Allah wulakata ya Allah kaskanta da ya ubangiji duk mai taimako addinin ka da dukiyarka da mulkin ka Allah ka taimake duk mai kokarin mana da addinin ka da dukiyarka da ilimin ka ya Allah ka wulakata Allah ka faɗi da islamu musulmi wa sunna shukr musulmi wa damir a'da الدين وانصر عبادك الموحدين واعمل حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين